Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulullah masu sauraro barkanmu da wannan lokaci barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan shiri na amsoshin tambayoyinku da kuma shawarwari. Wannan shi ne shirinmu kashi na talatin da biyu a yau ashirin da biyar ga watan Jumada Ula bayan hijira alif dari- alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu kamar kullum muna tare da babban malaminmu sheik dr abdullah usman gadon ƙaya muna yi wa akaramakallahu barka da zuwa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
to ba tare da ɓata lokaci ba za mu shiga cikin shirin mai tambaya ta farko take cewa bayan sallama ta ce shekarar ta ashirin da biyu kuma ita ce ta farko a gidansu ta ce ba ta san me ke faruwa ba amma duk saurayin da ta haɗu da shi ko kuma aka haɗa ta da shi da ya karɓi nambar ta shi kenan baya ƙara neman ta tun abin baya ba ta tsoro abin har ya zo yana ba ta tsoro so ta ce ta gama makaranta an fara mata magana aure mahaifinta dai bai damu da abin sosai ba amma mahaifiyarta tana nuna damuwa ta ce ta rasa yadda za ta yi abin yana damunta don Allah malam ya za ta yi
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ‘Yan uwa musulmi masu sauraronmu masu kallonmu a kusa da nesa barkanmu da yammaci, barkanmu da sake haɗuwa a wannan zama na talatin da biyu a cikin amsoshin tambayoyi da kuma bayar da shawarwari ga ma'aurata. ‘Yar uwa tana a kawo tambaya da neman shawara akan ta kai munzalin aure ko neman ko a aure ta a nemi aurenta amma kuma abin wato baya samun gindin zama to galiban irin wannan abin yana faruwa ga diya mace kaga wata ko neman ta ba za a zo a yi ko sallama a zo a yi sallama a ce ana so ba za a yi ba wata kenan wata kuma za ka ga ana zuwa ɗin amma da an zo guduwa ake duk 'yan mata suna fuskantar wannan yanayi akwai wadda kuma ita take koransu eh ita take koransu ba ta sani ba amma akwai wanda wato yawanci shaidanu ne suke shiga jikinsu aljanu akwai wanda kuma sihiri ne ko sammu akwai wanda kuma lokacin auren ne bai ba don shi aure yana da lokacinsa shawarar muke ba wa uwa shine gaskiya ta nemi magani ta dage da addu'o'i na karya sihiri da ayoyi na samun kariya da ayatul shifa da sauran ayoyi da addu'o'i da malamai suka tanadar galiban irin wannan akwai sihiri ko sammu ne a ciki ko abin da bahaushe yake cewa jifa so muna fatan insha Allah ta'ala za a mai da hankali a dage da addu'o'i kuma insha Allah za a samu waraka wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta biyu yake cewa suna harkar POS a shagonsu ya ce akwai wanda suke zuwa a tura musu kuɗi ya ce kuɗin da ake tura musu gaskiya wai caca suke yi da shi akwai wani abu wai sporty bet ne ya faɗa sunan kamfanin kenan da suke da sauran dai kamfanonuwan caca shi ne yake tambaya don Allah suna da laifi su da suke tura kuɗi masu sana'a POS?
duk wanda yake wata sana'a sai wani ya zo mai haramtacciyar harka mai haramtacciyar harka to haramun ne ka goyi bayansa ka taimake shi akan aikata wannan haram ɗin Allah ce wa ta'awanu alal birri wattaqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan ku yi ta'awun ku taimaki junanku akan yi wa Allah da'a da tsoron Allah amma kada ku yi akan sabon Allah da zalunci da wuce gona da iri yanzu mutumin nan an san cewa in ya canji kuɗin nan ko aka tura mai kuɗin nan caca zai yi da kuɗin nan an san cewa caca zai da kuɗin nan to yaya mutum zai zo ya canja masa ba daidai ba ne haram ne ba mutum ne ya zo ya ce gashi cire min kuɗi a pos ɗina a pos ɗinka ya ce zai je sha giya ba daidai ba ne haram ne da haka wannan sana'ar tasu ta pos da suke cire wa mutane kuɗi suna zuwa su yi caca haramun ne bai halatta ba inda ba ku sani ba ya zo ya cire ya je ya barna wannan ba komai amma tun da kun sani sai ku ce a je ka gaba wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba mace ce take cewa shekarar ta hudu da aure ta ce amma matsalar ta ita ce da mijinta baya iya gamsar da ita saboda ta ce baya dadewa wajen jima'i ta ce wai sai ya yi mata fingarin ma'ana sai ya mata amfani da yatsunsa ko da hannunsa sannan take samun gamsuwa amma ta ce a san da yake mata amfani da wannan hannun nasa takan rufe idanta sai ta dinga tunanin wani jima'in da ake yi da ita da wasu mazan so sannan take samun biyan bukata shine take tambaya hakan da suke aikatawa ko suke aikatawa ya halatta ne ko haramun ne
to Allah ya sauki daga cikin maza akwai wanda ba su da cikakkiyar lafiya sun tara mata ko sun yi aure amma ba su da lafiyar da za su iya gamsar da mace duk matar da ta wayi gari mijinta haka yake ba taimake shi wajen samun magani da samu lafiya da zai iya gamsar da iyalin shi wanda kuma an san cewa yana da wannan ɗabi'ar kuma ba a shirye yake nemi magani ba to matar tana da zaɓi ko ta zauna da shi ko ta nemi ya sauƙe mata idan kin ga zaki a haƙuri a haka baya gamsar da ke sunna zaki iya jurewa a haka bismillah wannan hakkinki ne kika zaɓa ki salwantar da shi babu laifi amma in kin ga ba za ki iya ba to shari'a ba ta lazimta miki dole ki zauna wato a ƙarƙashin mijin da baya iya biya miki buƙatar ki ba ba a wajabta miki ba bai zama dole ba eh bai zama dole ba abu na biyu gaskiya wannan mijin ya shiga hakkinki na farko sai ya yi amfani da hannunsa bayan ga abin da shari'a ta ware ta ce a yi amfani da shi amma saboda rauninsa sai ya yi amfani da hannun shi sannan ya biya miki buƙatar to da ya barki bai biya miki buƙatar ba wanda ya amfani da hannun nasa ya haɗa ya gamsar da ke don kai jefa ki cikin halaka to amma ba shine halakar ba damuwar ki wayi gari kina tarayya da mijinki amma kina tunanin wani mijin wannan shine hadarin ka san ta yaya abin zai zama bai halatta ba shedan zai iya yaudaranta wata ranta tafi gurin wancan mutum kuma wannan akwai hadari kwarai ki kokari ki dena ki sa wa kanki gamsuwa da abin da mai gidanki yake miki ba wai kina tare da mai gidanki a shimfiɗa kuma kina turo mai gidan wata ba ai ba sai kin yi tambaya ba wake ma kin san bai kamata ba to Allah dai sauki Allah ya yi na'am Amin. Mai tambaya ta gaba yake cewa um, akan zakkar amfanin gona yana so a yi masa ƙarin bayani ya ake cirewa idan noman rani ne ko kuma noman damina.
um, abin da yake a shari'a shine duk zakka ta noman damana wato masu ƙiyamin sama abin da aka shayar da shi daga ruwan sama duk abin da shukawa kai ruwan damana ya buge shi daga kwano ɗari uku ake fara zakka take wajabta daga kwano ɗari uku za a kasa shi kashi goma a ba da kwano ɗaya sai mutum ya duba a garinsu duk buhu ɗaya yana cin kwano arba'in haka ake cewa Mm.
to sai kaga arba'in guda nawa ne zai baka ɗari uku to daga wannan adadin buhunan to sai ka haɗe su gaba ɗaya ka kasa kashi goma amfanin ana kasa shi kashi goma ko kuma dami dami ɗin kashi goma ko buhu buhu na masaran ba a sussuke ba ka dai kasa amfanin gonan kawai kashi goma ka bada kashi ɗaya shi ne hakkin Allah idan kuma noman rani ne to wannan goman da ka kasa kashi goma kashi ɗaya na- na goman nan to sai a ba da rubo ushir one over four ɗin ɗaya daga cikin kashi na goma ɗin kashi goma sai ka kasa shi kashi hudu sai ka ba da kashi ɗaya shine yakin Allah sauran duka naka ne wallahu ta'ala alam na'am Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa bayan sallama yake cewa ya halatta mutum ya raka babansa wajen sadakar uku ko hudu? Ya ce duk lokacin da ya ce sunna kaza kaza sai baban nasa ya fushi sosai ya zai yi.
to su iyaye dai ana kiransu ne ana yi musu da'awa a hankali a hankali da uslubi da za a ganar da su su fahimta ba wanda za a kore su ba alamu yana nuna mahaifinka yana aikata bid'a to a bi shi a hankali har ya gane idan ya umarce ka gaje kai kokari ka hana kanka zuwa la ta'ata li makhluqin fi as fi ma'siyatil khaliq a wata hila zaka yi wata dabara zaka yi wata hikima zaka yi duk kai waɗannan don karkaje wannan gurin amma in ya matsanta ya ce dole sai an je sai ka je ka amma a matsayin ranka baya so amma fatawa ta daidai karkaje ka san hikimar da za ka yi da logan da za ka yi da kauce wanda za ka yi ‘yan uwa bil munasaba wannan sadakoki da ake yi sadakar uku sadakar bakwai sadakar arba'in fidda- fidda'u duk bidiyo'i ne ba shari'a ba ne annabi bai yi ba sallallahu alaihi wasallam kuma bai ce ai ba da haka ya kamata mutane su gane duk wannan zaman sadakan uku zaman sadakan biyu zaman fidda'u wannan duk bid'a ne bai inganta ba a shari'a kuma bai halatta ba wallahu ta'ala alam Allah ganar da mu
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa menene halaccin mace ta yi sana'ar ɗaukar hoto a tsakanin 'yan uwanta mata?
shi hoto akwai sabanin malamai a kansa ban sani ba anan muka yi bayani ko a a- a karatunmu ne ina jin na zadar mustaqni ne muka yi bayani sosai akan hukuncin daukan hoto a musulunci akwai ra'ayi wasu suna haramtawa eh wasu kuma suna halattawa to idan muka tafi akan ra'ayin wanda suke haramtawa to kaga bai halatta ce ce ba kenan
Kuma a cikin wa yake.
yawa ko a cikin waye ma ko masu waye ne to amma in muka ɗauki ra'ayin waɗanda suka tafi halal ne su wanda suka tafi halal ne suka ce wannan hoton yanzu da ake ɗauka ba shi ne irin hoton da annabi yake nufi ba suka ce ba shi ne irin hoton da annabi yake nufi kamar daidai suka yi bayani da yawa ba kansa muka zo ba in wata rangaba ta zo sai mu maimaita bayani da aka yi halatta ga waɗanda suka halatta ta yi wa 'yan uwanta mata ita da mata kawai idan ta ɗauki fatawan halaccin ne ya zama mata ne kaɗai take wa kuma daman gaskiya ai mace yar uwarta mace ce kamar ta ɗauki hotonta saboda dole sai an kalle ta to ba wai namiji ba wallahu ta'ala alam Allah gane da mu Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ko yake cewa yana neman ƙarin bayani kai magana akan zaman ƙanin miji a gida to ita mijinta yaron yayansa yake riko tun yarinta to tambaya ta ita ce a yadda ta faɗa yaya za ta dinga mu'amala da shi
yaron yayanta ban gane ɗanwan ba mijinta
okay naji ɗanwan mijinta take riko eh gaskiya bai kamata ya rinka shiga kanki ba a ɗan wan miji ɗan yayan miji bai kamata ya rinka shiga a a a kanki ba dole sai da hijabi kuma bai halatta ya keɓanta da ke ba a yi masa bayani shi mijin naki cewa yaron nan da yake riko a ba muharraminki ba ne ba ma'ana bai halatta ya ganki ba bai halatta ya ga adanki ba bai halatta ya ga wato privacy ɗinki ba ki fara bayyana wa mijin naki ya, ya gane hukuncin abun a shari'a kafin ki faɗa da abun yawwa a gamsar da shi a haɗa shi da wani malami da ya fahimci abun ya masa bayani ya gamsu bai kamata ya ajiye miki wannan yaro a gida ba gaskiya saboda zai shiga hakinki zai tu- tu- tu- wato cutar da ke akwai wata ɗabi'a da malam bahaushe yake yi sai mutum ya je ɗauki ƙaninsa ya ajiye shi a gida ƙanin miji wayewa da sauransu a ajiye shi a gida akwai wata mata ma da ta mana fatawa wata ran ta ce mijinta duk ƴan uwansa maza ƙatte in sun zo a gidanta suke kwana a cikin gida ba sai ta zurbtun shiga ban ɗaki ta ce sai ka ga balagagge ya fito daga shi sai tawul ga ɗakin matar gida da mijinta suna ciki wai ya yi baƙi kuma wai shi mai kula da 'yan uwa ne wannan jahiliya ne da maguzanci da rashin addini to ya kamata a kiyaye lalle abin da mijinki ya yi bai kyauta ba amma a bi hanya ta lalama ta ilimi a gamsar da shi ya fahimta kafin a ɗau mataki wallahu ta'ala alam
mai tambaya ta gaba yake cewa wai shin iyaye za su iya sakin matar ɗansu
sai dai su ba da shawara mutum ɗaya ne igiyar aure take hannunsa shine miji shi kaɗai ne a duniya ko uba ko uwa ko dangi ko waye ba wanda ya halatta ya sake wani matarsa sai dai uba zai iya ba da shawara uwa za ta iya ba da shawara amma mutum wai babanka ya je sake maka mata wasa ne wannan ko wani yayanka ya je sake maka mata babban yaya Kasa akwai irin wannan gargajiyar a ƙauye wani lokacin idan mutum ya aure wai in matarsa za ta je unguwa wai sai a ce ta tafi wajen babban yayan mijin ba addini Allah sauke akwai wanda ko unguwa matarsa za ta je sai dai ta tambayi ubansa to wannan uban naka ya shiga gonar da ba tasa ba ya yi kuskure da haka ya kamata ya fita kowane miji shi ke da hakkin kula da matarsa ya ba matarsa umarni ya ce ta yi ko kar ta yi kowane miji haka idan ta aikata laifi uba zai iya ba da shawara ko uwa ya ba da shawara ta ba da shawara amma uba ya zo ya ce na sake maka matarka Allah ya gane da mu wallahi walam Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa ya halatta a dinga yi wa yara lesson na boko a cikin masallaci?
lesson ɗin boko ai ilimi ne ba laifi za a iya yi ba laifi za a iya yi babu wani aibu a ciki in dai ba wani zagin Allah ne a ciki ko wani fasadi ko bayyana wani tsiraici ba a ciki amma dan ai musu lesson wannan ba laifi ba ne annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya je yaƙi ya ka kamo ribatattun bayi ya ɗebo 'ya'yan madina ya zuba su a masallaci ya ce waɗannan ribatattun yaƙi da aka samu su rinka koya wa 'ya'yan madina karatu da rubutu kuma a masallaci aka yi kaga ai ba ba aya ko hadisi za su koya musu ba so ba laifi a ciki wallahu alam na'am
Wannan yake cewa ba shi da aure sai wani ya biya masa umra. Shi ne yake cewa zai iya siyarwa ya ya je ya aure? Ko ya aikata haramun in yayi.
to idan idan kuɗi aka baka aka ce ka je kai umra abin da yafi dacewa ka je kai umran don wanda i baka kuɗin ai ya san baka da matan ya ce ka je kai umra sannan kuma a cikin umran ne zaka nemo matar ai Ka roƙo Allah sosai.
a can ne zaka roƙo Allah ka doko kana dawa sai ga auren ya zo abin da yafi dace an baka kuɗin umra ka je kai umra to amma a baka ka je ka sayar da ita ka zo ka yi aure wanda ya baka kujerar umra ba zai fahimci wannan karatun naka ba zai ɗauka wani bai da mutunci bai da kirki na tura shi ibada ya je yi mana addu'a ya ƙi zuwa da haka abin da ya fi dacewa ka je kai aurenka to idan kuma kana jin faɗawa zina tsoron faɗawa zina sai ka ga cewa ga za ka iya saida wannan kujera ta umra ka karɓi kuɗinka ka je kai aure za ka iya zuwa ka je kai amma sai ka sanar da mai gidan ka ce masa kuɗin da ka bani don in je na yi kaza na yi kaza da su wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa wannan take cewa mijinta sun yi aure da shi sai ya je wajen wani malami ya ce a duba masa wai ko ita ƙashin arziki ce matar kenan. Sai aka ce ya ƙara aure. Aka ce ai sai ya ƙara aure sannan arzikin shi zai zauna. Saboda ita wannan matar tashi ita ruwa ce shi kuma wuta ne.
Hmm.
To, don haka yanzu haka ta ce yana dab da zai ƙara auren amma kuma duka arzikin nasa ma fa ya tafi. Ya shiga cikin matsala sosai.
Na'am.
To shine take neman dan Allah a taimaka mata da shawara. Me ya kamata ta yi?
ba wanda ya san gaibu sai Allah wallahi ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun ba wanda ya san gaibu sai Allah duk wani wanda zai bada labari akan wani karshen sa kaza ne karshen sa kaza ne a yazo da ƙarya faqad a'zama 'ala Allah al-fidyata yayi wa Allah ƙarya so wannan imani da wannan abu in mutum zai aure sai an duba masa duk wannan bidiyoyi ne baya cikin shari'a idan za ka yi aure ka je wani boka wai ya duba maka wai wannan matar ruwa ce ko wuta kai kai ba- da yake baka da hankali wani ya ce ma wai kai kai wuta ne kai kai da dan wuta ne kai ba daidai ba ne kuma wani abun da zai baka mamaki wani abun fa yana yawo yana trending sosai da mutum ya zo zai aure sai ya tafi gurin malaman bid'a A duba.
wai su duba masa ya zai ya duba ma kullum yana kwance a bayan matarsa dare ya yi ya tafi gidansa ya je ya baccin sa ya karbe maka yan kudin ka wai yana duba maka ba abin da zai duba ma makareci ne ba gaskiya bane ba da haka mutane su zama ahlus sunna masu riko da tauhidi shine fi musu alkhairi wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa haihuwarta ta farko tana da tsohon ciki aka yi Ramadan a Shawwal ta haihu to ce- sai ta ji wata fatawa an ce ciyarwa za ta yi sai ta ciyar. Da wani Ramadan ɗin ya zo tana shayarwa amma dai ta yi azumin. Sai daga baya bayan wannan haihuwar ta biyu take ci- take jin cewa ai ciyarwa ne ya kamata ta a, ramuwa ne ya kamata ta yi ba ba ciyarwa ba. shine take tambaya ya za ta yi da wannan wancan azumin da ya wuce wanda ta riga ta ce rodda da dai da rashin sani ta yi ta haɗu.
babu komai akan kiyar uwa duka aikin yi aiki ne da fatawar malamai Hmm.
babu komai yanzu dai sai ki abin da yafi dacewa shine ki azumin wa anta sumu khairu lakum in kuntum ta'lamun amma abin da ya riga ya wuce afallahu amma salafa sai ya ce man ada fa yantaqimullahu min wallahu alam
wannan yake cewa ah, akwai wani banki wanda irin bankuna ma- wanda ba sa amfani da ruwa ya faɗi sunan bankin ya ce akwai wani tsari da suke da shi na mudaraba kamar da ya faɗa ya ce za ka ajiye kuɗi ina ga ƙarshen wata za a baka wani percentage shi ne ke tambaya shin ya halitta ya ɗebi wannan kuɗi ya yi amfani da su a harkokin yau da kullum ko kuma yaya dai haka
na farko dai muna addu'a Allah ya karfafa mana bankunan musulunci a Najeriya amin amin Allah kuma ya yawaita mana su naga su kansu conventional banks din s- eh, sun bude sun fara bude windows na islamic banking tsarin islamic finance shine amintaccen tsari kuma tsari mai daɗi a duniya da ya dace da duniya yanzu da sauransu abu na biyu cikin hanyar da bankunan musulunci albunukul islamiyya suke yi suna juya kuɗi suna yin- suna yin tsarin mudaraba akwai mudaraba akwai murabaha akwai salam akwai waye da sauransu amma dai suna yin mudaraba me mudaraba ni ina da miliyan ɗari misali Allah amin ka faɗa da ƙarfi kai kuma ka iya juya kuɗi eh
sai in ce injiniya jama'a ina magana ne akan mudaraba mode of trade to Allah injiniya ana da miliyan ɗari wallahi suna ta zama a banki ban san yadda zan yi da su kai kuma ka iya kasuwa Mm.
ko miliyan biyu ne ka karɓa za ka iya juya ta ta dawo miliyan biyu da rabi sai ka ce eh to da Allah ina so zan baka wannan kuɗi nawa ka rinka juyawa duk ƙarshen wata shida ko shekara za mu zauna a zube ban ƙwarya a kawo ribar da aka samu gaba ɗaya ko da babu ita a kawo a lissafi a takarda Mm.
sai mu yarjejeniya akan ribar nawa zan baka ma'ana zan baka ɗaya bisa uku ne ko kuma biyu bisa uku ko kuma rabi zan baka almuslimuna ala shurutihim Mm.
yanda kuka yi yarjejeniya yanda kuka aminta to wannan kuɗi na mudaraba hakkin wani ne shi tambayar da yake wani ya ɗebe wannan kuɗin ya je ya juya ko Ah, na sani na'am na sani da kai bankin
to na ji to idan ribar ta fito zai iya amfani da ita to sai kuwa ai halal ne ai za ka yi amfani da shi ba laifi ya halatta wallahi wannan
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa take cewa mijinta ne yayi wa wata wai Kirista ciki kai har ta subhanallah.
haihu bai faɗa wa kowa kai ba subhanallah sai kawai ta duba wayarsa sai ta gani kuma ya ce ba haka ba ne to abinda take so ta sani shine a shar'ance ya kamata ta ci gaba da zama da shi ko ta kai shi kotu ta ce suna da yara hudu da shi ta ce ba shiga shi baya sallah ma wai sai ya ga dama Mm, to ai malam duk wanda zai je ya yi zina mazinaci ne har yana tara ciki wa mata ta haihu har ma mace a waje ta haihu ai ba ma abun mamaki dan dan baya sallah yar uwa muna miki addu'a Allah ya yi miki wannan bala'i Allah ya yi miki wannan bala'i Allah ya sauki Allah ya sauki abun munin sama ya ishi wallahi to wani kuma zai iya cewa mike me kake na zaki je ki bude waya har ki gano yana zina baya da kyau wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da Allah ya hana tajassusi wannan bincike mai tsanani na sha faɗa a karatu mata ku daina zuwa kuna buɗe wayoyin mazajen ku. wallahi duk wacce za ta buɗe wayar miji a yau wallahi sai ta ga abin da ba ta so sai kaɗan daga cikin mutane ba su da yawa in dai za ku rinka buɗe wayoyin mazajen ku to za ku rinka gamuwa da ɓacin rai a hanya abu na ƙarshe in an tabbatar mazinaci ne to a mai nasiha a sa ya gyara kuma nasihar ba lallai ita matarsa ce ba ta iya sa wani babban malami ya masa wataƙila sai ya gyara ya fi mu bashi mu watsar da shi a nuna masa haɗarin wannan aikin da yake yi bayan nan a iya ƙaurace masa in bai daina ba a ƙaurace masa idan kuma aka ƙaurace masa duka bai daina ba to ya halatta ki nemi Allah ya sauƙe miki ki nemi ya sauƙa miki baki takardar ki ki tafiya ki Allah ya baki wani salihi wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi wannan ta ce tana cikin damuwa ta auri mijinta shekara kusan tara kenan tun baya aiki haka suke zaune cikin rufin asiri har ya samu ya dan samu dai rufin asiri to lokaci ɗaya sai ya canza ta ce babu ya daina kwanciyar aure da ita keta ya ce ba zai sake ta ba shi ba a sa shi abu yayi sai abin da ya ga dama yake ai ko bai isa ba
ta ce yanzu Bai haka isa ba.
satin